الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجل الحكم على لساني وأعوذ بك من أن أجلم وأجلا وأعوذ بك من أن أغتال من كافر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يمكنها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب للسنة شاء أو جزءه عنه mun gama da babin zakka gaba ɗaya sai ya haɗe da ainihin zakkan fita kai inda shi ma ya amsa sunan ainihin zakka shi yasa ya haɗe da shi a wasu littattafan fitowo za ka ga sun kawo fasilin zakkan fita kai a ƙarshen babin ramadan saboda yana haɗe da shi to amma a nan kafin ya shiga ainihin babi na azumi ɗin sai ya fara ainihin kawo da kai saboda ya haɗu da ainihin babin zakka kaga idan mun gama da shi mun gama da abin da ya shafi zakka sai mu shiga kuma wani nau'in ibada ɗin daban yace yajibu yana wajaba bi sunnati wajabcin kuma ya tabbata ne a sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a nan yawanci a ƙananan littattafai za mu karanta cewa zakatul fitri sunnatun faradaha rasulullah ba haka muke karanta ba zakkan fitakai sunna ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta idan mutum zai bi ainihin ta'arifin sunna a cikin kasan kowane ainihin ɓangare suna da istilahi idan muka ce sunna a fiƙihu shine ibadan da ba farilla ba ba ibadan da ba farilla ba ana so mutum ya yi amma ko ba dole ba ne a kan shi wannan shine sunna saboda haka mai karanta fiƙihu in aka ce abu kaza sunnatin farada rasulullah sai ɗauka asalin abin sunna ne sai manzon Allah ya farlanta to ka yanzu a tunanin mu dama kenan akwai abin da manzo Allah ne yake fallanta shi saboda haka abin da yake nufi din zakkan da kai din ya tabbata a sunna ya tabbata a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farzanta zakkan da kai zakkan da kai farzancin shi din ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nufi da cewa zakkan da kai sunna ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya farlanta wannan sunnatin din ya amfani da istilahi ne na malaman hadisi idan suka ce minan sunnati kaza kenan an samu wannan abin daga hadisin manzo Allah ba to shine anan ma yace yajibu bi sunnati yajibu yana wajaba a bayin yajibu din shine sa'un aw juz'un sa'un sa'i daya au juzu'uhu ko wani yanki na sa'i abin da ya samu ko bai kai sa'in ba idan muka ce sa'i shine mujallabi hudu wannan a magana mu'tamad a malikiya kenan a malikiya in aka ce sa'i daya kawai ana nufin mujallabi hudu ne to shi mujallabi din ya girman shi yake tunda yanzu lokaci ya canza tun da ana zuwa in an je maka zo da mujallabi za ga kowane gida akwai tsohon mudu da shi ake awon fita kai yanzu mutane tafiya ta yi tafiya matsori kawai zai samu katakon shi ko kuma yin kwanan shi idan ya yanka kawai abu sai abu ya ci fon fita ne ci fon ne ya ci fon mudun fita kai ba ruwan shi da ya yi girma ko ya yi kankanta ko ya auna ko ya kalli ne wanda suke neman na azali su auna da tafiya ta yi tafiya sai ya zama a maskan ma ana kawo mudun fita kai sai ga wannan karami wannan rediyon wannan tsato kuma duk sai ga da rubuta rabi ka zama mun ga rubuta rabi a cikin abu kawai daga maka yake saboda haka mudun fitakai da ake nufin ainihin mutum nabi ba wai dole wannan mudun da aka yanyanka aka kawo ba shi bane kawai milkul yadi ne milkul yadi ne idan aka samu mutum mutawassi wanda ba mai babban tafi ba ba ko mai ƙananan tafi ba mutawassit sannan ko ba ya buɗe tafin ba ba kuma ya danke ba ya yi haka ne kamar yadda ake karɓan abu idan an cika shi an cika tafin idan ya juye a cikin mudu in mudun ya cika daidai to shine mudun nabi in ya je ƙasa ya zauna wannan ya fi mudun nabi girma in ko ya zube ya zube kaga bai kai mudun nabi ba kenan kaga kenan asalin mudun nabi shine ya samu mutum mutawassit ya cika tafin hannun shi guda biyu abin da tafin hannun ya ɗauka shine mudun nabi ɗaya mun gane to mujallabi hudu shine sa'i a ainihin ka'ida na malikiya duk da dai akwai kilafa dan tun a zamanin imam malik yana raye a madina ma akwai wanda ya zo ya masa musu akan cewa sa'i ba mudu hudu bane sai imam kana cewa sa'i mudu sa'i ba mudu hudu bane sa'i ba mudu hudu bane yace eh sa'i mudu hudu da rabi ne wani yace mudu kaza ne yace imam yace kudatar ta to mu muna abun mu ba da ka bane a je a kira min dan gidan sayyidina Umar Abdullahi bin Umar a kira dan shi Naji'u ko a kirawo ainihin maulan shi kaza ba akwai dan shi ainihin eh Salim ko kuma maulan shi Naji'u ba su ne suke tare da shi ba sai a ce ku je ku dauko mana buddin nabi na kakanku Umar sai su dauko ina dan gidan Abdullahi bin Abbas ina dan gidan Imam Sidi ya tsara sadi sadi na manyan sahabbai da aka taro aka zo sai yace to a dauko mutum nabi da aka dauko kowanne aka cika hudu sai ya cika tsab daidai ya imam yace to mu da aka nufi aiki shi yasa ma za ka ji mafi yawa sai ka ji hukunci ya zo imam sai ya ce mu abin da ya tabbata a garin mu a wajen malaman mu saboda shi imam yana jin ainihin kubra da kibrin ne manya daga manya a gani to shi ne imam ya tabbatar da musulmi shi ne a sa'i shi ne musulmi guda hudu ta wannan hanyar na cewa ya samu sa'i sa'i na manyan sabai gaba ɗaya an auna ba wanda sa'in shi ya wuce musulmi hudu ya ka tabbatar da cewa musulmi hudu shi ne sa'i ɗaya sa'i ɗaya shi ne fidda kan kowane mutum ɗaya to shi ne ya ce ya jibu bi sunnati sa'un au juzu'uhu sa'i ɗaya mutum na biyu hudu au juzu'uhu ko kuma wani yanki na ainihin sa'i ɗin idan muka ce juzu'i abin da ya samu ko mudu ɗaya ko rabin mudu ko mudu uku fadala an kutihi wanda ya saura daga abincin shi mutumin wa kuti iyalihi da abincin iyalan shi na wannan shine ranar sallah idan muka ce yau sallah da kai ya wajaba a kanka a matsayinka na musulmi ya wajaba a kanka eh to amma ba kafin ya wajaba din sai idan in kai kadai ne baka da iyali sai idan abin da ka mallaka kaf na yau zai iya ciyar da kai yini yau gaba ɗaya abin da ya saura ya zama ya kai sa'i ɗaya to wannan bakan da kai ya wajaba a kanka dole kai idan ko mutum da ya buga lissafi kaf abin da ya mallaka idan zai ce shafin daga safin ranar sallah zuwa yamma abin da zai saura ke kai sati ɗaya ba kaga ya samu juzi'i kenan shi ko juzi'i baya ainihin ba shi da adadi kawai me ya samu ai idan na lissafa na cire abin da zan ci gaba ɗaya abin da zai saura rabin mutum na biyu ne sai mu ce to shi yau gaba ka bayar a'a mudu ɗaya ne shi yau gaba ko mudu biyu ko mudu uku in dai bai kai sa'i ba to juzi'i ne yau gaba to wannan juzi'in da ya saura daga ainihin abincin mutum in yana da iyalai wanda ciyar da su yake wajibi a kan shi sai ya cire abincin iyalan yau kaf abin da ya mallaka in ka cire abincin shi da abincin iyalan shi na wannan yinin abin da ya saura in ya kai sa'i to wajibi ne shi ne ba da wannan sa'in a maimakon fita kan kan shi idan abin da ya mallaka din bayan ya cire abincin shi da na iyalan shi abin da ya saura bai kai sa'i ba to wannan juzikin da ya saura kai zai dauka ya bayar shi ne abin da Allah ya bashi kuma shi ne wajibi a kan shi shi ne sa'un au juzu'uhu anhu mutum zai yi wa kanshi shi wanda ya mallaki wannan abincin shi wannan sa'i ko juzi'i din fabala an kutihi da ya saura daga abincin shi wa kuti iyalihi da abincin iyalan shi na wannan yinin abin da zai saura in ya kai sa'i wajibi ne ɗauka ya bayar kuma fa wannan ainihin mallakan da muke magana wani azihin din shi zai tunani cewa mallakan abincin da yake ajiya gida ko ko abincin da yake cikin shi ba wannan muke mallakin shi gaba daya abin da zai ci yanzu misali idan mutum yana da riguna guda biyu su kadai ya mallaka a duniya amma rigunan nan kowanne ya dauka ya kai da ake tsira din ma a kasuwa za a iya siya a dari sai ya zama yana da rigunan nan guda biyu ɗaya ga ta nan ya saka sai kuma tana ajiye yanzu wannan rigar da take ajiye kuma gashi yana jin yunwa yana ganin yunwan nan zai mar illa kuma ga mai sayan rigar nan naira ɗari biyu ba zai sai da rigar nan shigo ba to ka ya mallaka kenan saboda haka wannan shi muke nufi da mallaka ba wai dole sai ka mallaki abinci ba in dai kana da kama siyar kawai ka mallaka za ga mutum yana da an ce ta kai wajen dubu uku da ɗari biyar sannan kuma yana cewa wallahi wai bana wallahi ba zai da kai ba me ba wallahi babu ka zan iya karan bana ya ya kasance in ka je ka duba sai shi akwai abincin kwana uku wai duk abin mallaka bai ce to abin da ake nufi din iya abin da ka mallaka wanda ba za ka bari ka mutu kana tare da wannan abin ba in dai akwai shi to fita kai ya hau kanka dole shi ne ma'ana ba wai dole sai mutum ya mallaki abincin ba ka za akwai shekaran da mutane da yawa suka yin fita kai kuma ana nan ana jin sai sun yi aha wa in bi tasallubin yadda kuma ko kora ta hanyar rance ne a yanzu din ka rigar ka ɗaya ba ka da kawai mai jiran da kake ciki ma na haya ne mai yiwa ma ana bin cuta ana bin ka bashin haya baka biya ba duk a jere ba ka da ko kobo amma kana da shagon da in ka je za a iya baka bashi kuma bashin nan kana tunanin akwai lokacin da za ka samu ka biya ko kai ma'aikaci ne ko a shekara akwai mai baka zakka akwai dai wani lokacin da za ka iya biyan wannan bashin to yanzu a nan ko ba ka da shi dole ka je ka ci wannan bashin ka yi da kai shine wa'in bi tasarrufin wahal shin bi awwali lailatul qidi zakkan da kai yana wajaba ne a farkon daren idi ma'ana daga faduwar ranar ƙarshen ramadana zakkan da kai yake wajaba au bi fajrihi ko da fudowar alfijir na ranar idin yake wajaba shine khilafun akai khilafa yanzu misali zakan bi da kai da mun ce wajibi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ba to yaushe yake zama farilla din wasu malamai suka ce daga yau an ce yau ne ranar karshe na Ramadan rana ya fadi an ga wata to shi kenan zakan bi da kai ya zama wajibi akan kowa ko suka sha har yanzu zakan bi da kai bai wajaba ba sai alfijir din ranar sallah ya fito wannan shi ne ainihin kilafa to sai muka ce me amfanin wannan kilafan inda wajibi ka wajibi ne in ma gabaɗuwar ranar ne dole za ka yi in ma albujirin ya fito dole za ka yi suka ce akwai ainihin amfanin wannan kilafa amfanin kilafan nan yana tabbata ne wajen wanda ya mutu ko wanda aka haife shi ko wanda ya zo musulunta ko bawa da aka yanta shi ko mutumin da yana cikin talauci ya samu arziki yanzu misali idan muka ce zakkan kai yana zama wajibi da rana ta faɗi na ranar ƙarshen ramadana daren idi ya shigo daga ya shigo zakkan kai ya waje ba sai mu ce to shi kenan sai yaron da aka haife shi bayan faɗuwar rana ba sai amar zakkan kai ba saboda me saboda ya zo bayan ya riga ya gama waje ba ya zo an haife shi bayan an wajabta fitakan haka nan duk mutumin da ya rasu bayan rana ta faɗi sai an marfi da kai saboda me saboda ya rasu ne bayan ta waje ba kan shi duk mutumin da ya zo musulunta bayan rana ta faɗi sai mace ba da kai a kan shi saboda ya shigo bayan an wajabta duk mutumin da yake bawa sai aka yanta shi bayan rana ta faɗi sai mace fidda kai yana kan mai gidan shi saboda rana ta faɗi yana bawa sannan yanzu aka yanta shi to wannan shi ne amfanin kilafa idan muka ɗauka kuma fidda kai yana waje ba ne da gudowar alfijir ko bayan rana ta faɗi aka haifi yaro dole sai amma tun da ya zo duniya kanta waje ba haka wajen ainihin musulunta ɗin da sauransu to wannan shi ne amfanin wannan kilafa ɗin mun gani hau bi fajrihi kilafun min aglabil kuti ana zaton fidda kai ne daga mafi rinjayen abincin mutanen garin abin da mutanen gari suka fi ci a garin to shi aka fi son mutum ya yi fidda kai da shi yanzu misali kamar yanzu a nan maiduguri sai mu ce an fi cin me eh shinkafa nan ka ne kake cin shinkafa masara barai kuwa yanzu sai ka je kwastam ka tambaya masu shinkafa da masu masara ka kira mitin da masu waye waye ka ce masu masara kullum kuna sai da buhu nawa za su ce wa buhu dubu a nan din nan buhu dubu kullum yana tafiya a nan amma mai shinkafa in ka ta tirela da ya zai ce wallahi tana ɗauka na saki guda kan kan ka ƙare a gani yanzu haka masara kwano za ta je ka siye shi ɗari biyu da hamsin shinkafa kuwa shaka ɗari sai ka siye shi wajen ɗari hudu ba mamaki masara an fi cin ta a garin Maiduguri fiye da shinkafa sai mu ce to yin da kai da masara shine ainihin sunna a nan garin kuma ma an kaje wani gari kuma sun fi cin dawa wani gari kuma an kaje sun fi cin shinkafa din wani gari in kaje kowane gari abin da suka fi yawan ci a garin shine ainihin abin da za a yi da kai da shi shine min aglabil ko mafi yawan abincin garin min mu'asharin amma ba daga mu'ashar abin da ainihin ake fidda zakkan ushiri amfanin gona kenan to wannan mu'ashar din ba wai yana nufin mu'ashara gaba ɗaya ake zakkan su da kansu ba a'a abin da ya zama kotu ne kuma mu'ashar ne kaga irin su alkama irin su masara irin su shinkafa irin su gero irin su dawa amma banda fadani irin dangin wake banda ainihin zuzuyo irin su ainihin guna irin su riki da sauransu kaga su ma duk mu ashar ne amma kuma ba sa zama abincin da mutum zai ce rayu saboda haka abin da mutum zai ce rayu wanda kuma ake fidda zakkan shi na ainihin amfanin gona shi ake zakkan fidda kai da shi au ko kuma a kikin cikui ana zakkan fidda kai da cikui shine busasshen madara dan akwai inda za su iya cin wannan busasshen madara ya zama shine abincin su su rayu to in ya zama shine abincin mutane za a iya zakkan fitta kai da shi wannan ciki ghairi alasin amma ba zai yiwu ai zakkan fitta kai da alas ba alas wani abu ne wanda yake halittar shi irin na alkama amma kanana to malamai duk da malikin akwai malaman da suka ce zai yiwu in alas ya zamo shi ne abincin da aka fi ci a gari zai yi aiki da kai da shi amma in akwai waɗannan wanda muka irgo ɗaya shi alas ba a fi da kai da shi don baya zama ainihin abincin jama'a sai dai dai illa an yi kuta da gairuhu ya ce sai dai idan an riƙi wani shi ya zamo shi ne abinci a garin mun ce mu'ashar mun ce mu'ashar ko ainihin akid ko to yau sai ya zama ga wani gari abincin da suka fi ci a garin baya daga cikin mu'ashar kwata-kwata nama suke ci su a rayuwarsu gaba ɗaya kawai mafi yawan abin da suka fi ci nama ne da jerin su maganin ka gani abin da suka fi ci su nama ne ko kuma wake ne abin da suka fi ci gaba ɗaya ko madara kawai suke amfani da shi to idan ya zama ka to za su iya yin fitakai a wannan abin da suka fi ci duk da baya cikin wannan ainihin mu'ashar gani wa an kulli musulmin ya muluhu bi karabatin kuma mutum zai yi zakkan da kai ma kan shi ba mun ce ainihin zai yi anhu ba to wannan ainihin wa an dinnan adadi ne akan wancan anhu din wa an kulli musulmin haka nan zai yi zakkan da kai ga dukkan musulmin da ya muluhu daukan ɗawainiyan shi ya tabbata a kan shi wannan mutumin da zai fito da kan da kai ɗin. Duk karabatin saboda dangantaka, ya zamo akwai dangantaka An gane? Dangantaka ya sa wajibi ne ya ciyar da wannan, to wajibi ne masu zakar da kai. kamar ƴaƴansa ƙanana wanda ba su da komai kamar matan shi kamar iyayensa ka ga wayannan iyaye in talakawa ne wajibi ne dan su mu ya ciyar da su wajibi ne musu da kai haka ƴaƴan mutum ƙanana idan ba su balaga ba kuma ainihin ba su da shi wajibi ne mutum ya ciyar da su wajibi ne mutum ya mutu da kai haka nan mutum yana da matan shi matarsa ko ɗaya ko suna da yawa wajibi ne ya ciyar da su ko masu wadata ne haka nan wajibi ne ya musu zakkan da kai shine duk karabacin da dangantaka kamar ƴaƴansa ko iyaye au zaujiyatin ko da auratayya kamar matarsa mutum kaga wajibi ne ya ciyar da matarsa wajibi ne ya yi mata zakkan da kai wa in li abin wannan aure sakayyan koda na uba ne matar baban shi ba mun ce wajibi ne mutum ya kame baban shi da mata ɗaya ba yanzu misali mutumin da yake da wadata yana da baban shi baban bai da wadata sai ya zama baban bai da mata kuma yana bukata to yadda shi wannan mutumin wajibi ne ciyar da baban shi kuma wajibi ne kame baban shi da mata ɗaya ma'anan kamewa baban tun da mabukaci ne ya masa aure mata ɗaya wanda za ta ainihin kame shi daga zuwa ya je aikin banza in baba ya ce yana zan ƙari ya ce baba to ka bari mu ga abin da Allah ya Allah ya kawo wani buɗi sai ka ƙara amma mata ɗaya dai dole ta yi babanka to kuma in kai mata da ciyar da shi baban da ciyar da matar baban wajibi ne akan ɗan wannan idan ba uwarsa ba ce a ƙarƙashin baban kenan amma idan baban yana aure da uwarsa da kuma wata matarsa daban yau sai baban ya samu matsala to yanzu uwarsa kawai zai ciyar wannan ba mun shiga wani babi kenan misali mutum ne yake da iyaye shi yana da wadata iyayen shi suke cikin talauci yaya wajen cin ciyar da iyayen shi yake farko tukuna wajibi ne ciyar da baban shi wajibi ne ciyar da gyatumarsa wannan wajibi ne sannan idan baban yana bukatan aure wajibi ne in zai iya yi wa baban aure kuma ya ciyar da baban da matar baban sai muka ce baban dama yana da matansa ne ya samu matsala din yanzu ya kasa rike kan shi a cikin matan naji kuma akwai jatumar shi wannan bawan Allah sai mu ce to dama ai mata ɗaya aka ce kuma ya yi sa'a mamar shi tana tare da baban yanzu ya ciyar da baban ya ciyar da mamarsa sauran matan shi aka yadda za a yi in zai ta yadda zai karma karma ya samu to in ba hali dama mutum ya talauci ana iya sallama mata shi sai a sallami sauran ya zauna da jatumar shi wannan amma idan ba jatumar ta karkashi jatumar tana wani waje to yanzu ai ya same shi dole yau baban shi aure dole ya baban shi da matarsa sannan wajen jatumarsa kuma shi ma in mun dawo wajibi ne mutum ya ciyar da jatumarsa to ya mijinta sai mu ce eh mijinta yana iya waje ba amma da sharadi idan ya zama mijin nan na ta da yana cikin wadata take tare da gasumarsa eh mijin uwar mijin uwarsa mijin koshi mijin gasumarsa da yana cikin wadata mijin gasumar yana rike da gasumarsa din suna nan suna nan suna nan sai Allah ya kawo injiyan shi ta talauce mijin ya kasa rike matarsa har ya kai matsayin da zai yi a raba auren yanzu a nan wajibi ne ya ciyar da uwarsa da mijin uwa amma idan ya zama dama ana cikin talauci ne ba shi da shi shi wancan mutumin ya kuma tana zaune ba miji sai kaga wajibi ne ce ta mamarsa ba sai mamar ce yi aure ko kuma wani ya zo ya aure ta shi wannan wanda ya aure ta din sai ya zama yana cikin matsala to ba wajibi ne ce ta shi ba saboda me saboda dama yana cikin talaucin aka yi aure mun gane wannan in zai kawo kwanon tuwo sai kawo na mutum ɗaya kuma in ya zo ya ce iya tashi ki ci kwarai ko a in ya zama wa waki gaba shi dole shiga matsala eh shi kenan dama ya zan yadda wasu ne ciyar shi kenan kira tare wani ne da mu je babu lisani eh a lisani wannan ai ko ni zai je wa lisani muna magana wajen ci ne ana magana wajen ci ba wajen wajen ci in ka ka kwanan to da a kamar shi ya bar shi a ni ba ciyar da ke ne wajibi a kaina saboda haka kashi ci ka tashi ta ci ta koshi abin da ta rage ka ɗauka ka je kai kama mun ka ba dole ka bar mar ba rai ba tun da lokacin da aka yi auren ma yana cikin talauci to wannan shine ainihin ka'ida na waɗanda Allah ya ɗora wa mutum ya ciyar to shine ya ce wa in li abin ko da ainihin auratayyan na matar uba ne wajibi ne mutum ya yi mata fitta kai wa kadimiha haka nan da kadimin matarsa idan matarsa ɗin irin wanda ake yi damtawa ne kasan mata akwai wanda in an auro ta ita ma za ta yi ayyuka irin na mata za ta dafa zuwo za ta yi wanki za ta yi kaza akwai wanda tun ranar da ka zo tambaya za a biya maka to ka fi san gidan da ka zo yar mu ba ta wanki ba ta dafa tuwo ba ta wanke wanke ba ta kaza ba ta yi yadda za ka ɗaukar mata ne mata wannan aikin ka ce ka yadda to yanzu idan ka auro ta da ita da hadimin ta in ciyar da su yana wuyanka in an zo fit da kai dole za ka mutu da kan fit da kai yawwa shi ne wa hadimiya aure din ko kuma ta hanyar bauta dama ciyarwa yana waje da akan mutum ta hanya uku in ma karaba in ma zaujiya in ma rik aurikin ko ta hanyar bauta ya zamo ainihin bawanka ne lokacin fidda kai ya yi dole ka fitar mata da zakkan fidda kai walau mukataban ko da bawa mukatabi ne fa ka san bawa mukatabi ka siyar mara da ainihin kan shi ɗin zai fansa da kuɗi wanda zai rika biya lokaci lokaci ba shine mukatabi ba to kaga ana cewa bawa mukatabi ya mallaki kan shi ya mallaki dukiyarsa ba za ka kwace mar kuɗi ba kawai duk lokacin yayi zai zai rika biyan ka ne to amma duk da haka in lokacin fidda kai yayi kai ne gidan shi kai za ka fitar mar da fidda kai saboda me saboda ai muna tunani in ya kasa biya zai komo karkashin bauta ne saboda haka har yanzu bai gama sallamuwa ba mai gidan shi shi zai marfin da kai wa abikan ko da gudajen bawa ne rufiya in dai ana kaunan za a same shi an ce bawan naka ya gudu amma an gan shi a gamborin gala yana ma kurkuku an kama shi wanda yanzu ka samu hanya za ka iya zuwa ka je ka fanso shi ka tarbo abinka kaga yanzu baya tare da kai ya gudu amma ana tunanin za a same shi yanzu an zo ka kai shi ma za ka ba wa ma'iban hakanan bawa ne aibi haka ne wa mafi'an hakanan abin siyarwa bi muwaba'atin da muwaba'a bai'u muwaba'a misali mutum ne yake da baiwa yana sadaka da ita duk lokacin da yake so yana da damar ya sa ta kasuwa ya siya to amma da sharadi in ya sai da ita kafin ciniki ya tabbata sai an yi muwaba'a ma'anar muwaba'a sai an ajiye ta a hannun wani amintacce an tabbatar da ba ta da ciki sai an ga jini ɗaya to yanzu ya sai da ita a cikin watan ramadana an ajiye ta kan a ga jinin na ta ciniki ya tabbata sai shawwal ya zo lokacin fitta kai yayi yanzu shi ne sai da ita shi zai mata fitta kai saboda har yanzu ba ta shiga zamanin wanda ya siya ba sai an tabbatar da ba ta da ciki shine mafi'an bi muwada'atin an sai da ita ana jiran a ga ainihin kubutan mahaifanta au kiyarin ko wanda aka siyar da ita ko bawa da aka sai da shi da cinikin kiyari ka sai da bawa wanda ya siya ce to amma ba cinikin nan za na kiyari ne za ka ban kwana biyar zan je in yi shawara in na zaɓi ciniki zan kawo kuɗi in ban zaɓi ciniki ba kasuwa ya tashi a wannan tsakanin kiyarin sai lokacin fiddakai ya zo to kai da kasiyar din kai za ka masa fiddakai don har yanzu bawan bai sa hannunka ba kuma tiyarin nan ko na mushtari ne ko na bayi ne ba ainihin bambanci ko mukudaman haka nan bawan da ya zama mukudam abin hidimtawa ma'ana abin hidimtawa bawa na ne na ɗauka na cewa mala abakar mala abakar yana da gidan ka nan kana ta shan wahala eh to ga tambayi nan yayi maka hidima na shekara biyu na bar ma shi ya ta ma hidima daga nan sai shekara biyu sannan ya dawo to yanzu wa zai murfi da kai lokaci yayi ai bawa na ne ni zan murfi da kai illa ne illa li hurriyatin sai dai idan muhdam din li hurriya ne wato muhdam li hurriya an hidimtar da shi amma ƙarshe ya tantu kamar yanzu ya ce tambayi da gaji mu tawu ka jamala bakar ne ga tambayi nan ya ma hidiman shekara biyar bayan shekara biyar kuma na yanta shi kaga ya zama mutakul ajali kenan ba amma kuma aikin da zai yi din an hidimtar da shi ma wani to yanzu tun da ni ba wannan in ya gama aikin nan ba waje na zai da ba zai yantu ne kaga bawa ya fita a nuna baya karkashin mulki na to yanzu wa zai marfi da kai alamu kudani yana kan wanda aka hidimta wajen yanzu shi da na ba bawan yawa hidima shi zai wa bawan fita kai tunda bawan yana gama mar hidima zai yantu ne shine mukdaman illa li kulliyatin fa ala muqdami wal mushtaraku bawon da aka yi tarayya a kai kamar yanzu misali mun hada kuɗi ne mu uku muka siyo bawa aha wal muba'ad da bawon da aka yanta wani sashin shi kamar yanzu misali bawa ne na mu biyu sai na so ni na yanta na gona aka ce a yi kuɗi da gwan abokin tarayya na aka buga ba inda zan samu kuɗi in biya yanzu wannan bawan zai zama mai mutakul fadi ba to yanzu irin wannan bawan waje masa fice kai wajen mushtarak din bi kadirin milk kowa zai yi fice kai na gurgudan mallakan shi yanzu misali an sa wani bawa ne karjeje a kasuwa wanda an san cewa zai aiki sosai za a samu alheri sai muka zo muka haɗu alƙali ya kaga can bai nan gaskiya mu haɗu mu siye shi yadda garin na ake wahalan bare ma ɗin nan zai mana amfani to yanzu nawa ne da kai nawa ne kuɗi da ake dubu ɗari biyu ni ina da hamsin alƙali yana da ɗari malam yana da hamsin sai muka haɗa ɗari biyu muka siya to yanzu da muka siya ana na ana lokacin fidda kai ya zo wa zai wa bawan nan fidda kai ya ce bawan na waye na mu uku ne amma mu ukun fa alƙali dubu ɗari ne kuɗin shi a ciki mu kuma hamsin hamsin sai a ce to mu kowa ya kawo mu ɗaya shi alkali ya samu mudu biyu kaga kowa zai bayar alaƙadir minti mun gane alaƙadirin minti kowa zai biya gwargwadon mallakan shi a cikin bawa ba za a cewa tun da rabu hudu ne kowa ya samu da ɗaya ba in dai wani ya fi wani jari ko kuma wani ya fi wani mallaka a cikin bawan kowa zai kawo gwargwadon abin da ya mallaka ne mun gane wala shay ala al-abdi wajen muba'at din nan da muka ce ba mun ce muba'at ba bawon da aka tsanta ainihin sashin shi sashin shi yake bauta kaman bawon mutum biyu ne ɗaya yan jaraban shi ɗaya tsantawa karshe aka hukunta cewa bawon nan rabin shi ya samu yanci rabin shi yana bauta kullum in kwana kwana za su yi ɗari yau in ya je mai gidan shi bauta gobe yana da yanci zai aikin kai shi to irin wannan bawan idan aka zo da kai kai da kake mallakan rabin za ka kamu jinnabi biyu idan ka bayar a maimakon abin da kake mallaka a jikin bawan shi bawan kuma wala shi alal abdi ba zai biya komai ba saboda ne saboda ai har yanzu bai samu cikakken yanci ba yanzu mudu biyun nan kawai shi za a biya a maimakon da kan wannan bawan wal mushtara fasidan haka nan bawan da aka siye shi ba taccen ciniki kafin shari'a ta ji ta bata cinikin sai lokacin fidda kai yayi wa zai yi fidda kan ala mushtarihi yana kan wanda ya siya amma a nan da sharadin in ya riga ya karba ka san bataccen ciniki idan wanda ya siya ya karbi abin to idan abin ya samu matsala daukan asara yana kan wanda ya siya idan ko bai riga ya karba ba to abin yana zamanin shi wanda ya siyar saboda haka wanda ya siya in ya riga ya karba amma ba ta ce ciniki ne lokacin da kai yayi to shi mushtari wanda yake yadin shi zai zakka to wannan kenan wani jiba ikrajuwa ba'da al-fajr qabla salati an so ikrajuwa fitar da zakkan da kai ba'da al-fajr bayan kuduwan al-fajr an fi so zakkan da kai in za ka fitar kar ka auna ka fitar sai bayan al-fajr ya hudo na ranar sallah kai qabla salati kuma a auna din a bayar kafin sallah wannan sallan ba wai ana nufin kafin sallan ta ba bane kafin sallan ki alfijir ya hudo da to daga nan ko kan ayi sallan asuba za ka iya aunawa ka cire amma kuma kar ka bari bayan ka auna din baka bayar ba har a jiki in gari ya waye ko karfe biyar ko karfe shida ko bakwai ko takwas kafin je a je ili ake so ka ɗauka ka bayar saboda hadisai da suka yaba wajen ba da zakan fita kai kafin idi aha wani kuti asan kuma musabi ne mutum ya bayar daga abincin shi mafi kyau mafi tsada yanzu musabi a gari ne yanzu muka ce masara aka fi ci ko to amma shi a gidan shi gaskiya yana cin kuskus yana cin samobita wane ne kuskusin ma yar waje yake ci yana cin makaroni abinci ne masu tsada tsada yake ci to kaga ba wajibi bane ya cire a wannan tunda galibin abincin garin masara ne in ya cire a masara ma ta amma kuma abin da aka fi so ya cire a abincin shi mafi kyau da ya fi ci da yawa in zai kyauta shinkafan ma ya duba hore wanda babban kwano zai kai naira dubu dubu sai ya cire ya'yan shi goma sha biyar da shi sha shida ya cire ainihin bunan gwate baya yawa wannan shi aka fi so in zai yi ومن أوتي العسكة وغربلة القمه كما أنا أسو ليلي أليلي الكما إذن أكزو الكما زعي في الدكي لإنتا sai ta zo tana da irin ɗan guntu guntun ciyawa ciyawa da sauran irin abin da aka cashe ta din nan to ana zo sai an rere ta zama tsabar alkama inda wani kure kure da ne gaba ɗaya a karkade ya zamo tsaban sannan a bayar wannan ba wai alkama kaɗai ba kowane kwaya za ka yi ko gero ko dawa ko masara ko ne ana so sai an rere an cire dattinta gaba ɗaya sannan a baya. Illal galisa sai dai kwansa idan akwai kwansa a jikin alkama bawon alkama ɗin idan akwai wannan bawon bawon ba a cire ba wanda yawan wannan bawon har ya kai sulusi to yanzu wannan wajibi ne sai an rere. in kamar ɗan kaɗan kaɗan ɗin nan ne wanda bayan an tashi yake saura wannan ba wajibi bane musabi ne amma in har akwai wannan konsan a cikin ka to wannan wajibi ne a kakari ka san yanzu haka ana wani algushi ma yanzu haka kawo masara sai ka ji an ce ka siyo masara in ka siyo masara shiyar daya in ka je aka bushe abin da aka bushe ma sai fita ma da wajen kwano uku ko kwano hudu yanzu wannan ka ji algushi ne in an zo fita kai dole sai an cire wannan tafiyar amma misali ka siyo ta ga shi an cashe ga kwayar ras amma akwai dan kura-kura akwai dan bawa kaɗan kaɗan a ciki to wannan shine misali karere ya zamo tsabar kafin kai da kai shine illar galas wa dafwa li zawali faqrin wa rizqin yawmahu haka nan mustahabi ne bayar da zakkan da kai li zawali faqrin ga gushewan talauci warikin ko gushewan bauta yau mahu a wannan yinin in ba ku manta ba mun yi magana akan lokacin da fitakai yake wajaba akan mutum har malamai suka yi kilafa ko suka ce da zaran rana ta faɗi ko suka ce da zaran alfijir ya hudo ne to yanzu in ma a wanne ne dai gashi yanzu gari ya waye na ranar sallah kaga dai zakan da kai ya gama wajaba ba to a wannan lokacin mutum lokacin da alfijir ya gudo sai ya zama yana cikin fatsar yana cikin talauci kai da komai da zai fita kai kaga fita kai ya kai shi ba ana nan ana nan da aka wayi gari sai ya samu wadata ko mutane suka auna fita kai suka kamar ko wani ya dunkulo mar wani kuɗi ko wani dalili ya samu wadatar da zai iya yin fita kai to yanzu a nan duk da bai hau kan shi ba musahabi ne ne haka nan wanda bautan shi ya bushe bawa ne har aka yi assalatu mai gidan shi bai yanta shi ba bayan an yi sallar asuba mai gidan ya yanta shi kaga yanzu ya samu yanci bayan fita kai ya waje ba fita kai bai waje ba kan shi ba kan mai gidan shi ya waje ba amma duk da haka mustahabi ne shi ma tun da yanzu gashi yau sallah kuma ya samu yanci in yana da hali mustahabi ne ya fita kai shine wani diba ikrajuwa ba da wani diba da zawali fakarin wa rikin yawmahu mafu wannan imamin adal kuma an so idan mutum ya cire kawai imami adal idan akwai wani imami adal wanda suke hada zaton fita kai an fi so idan ka cire karka raba da kanka ka kai wannan imami adali din in ya tara sannan shi kuma sai ya raba wa'inda ya dace saboda zai fi kusa da ainihin dacewa fiye da kai ka ɗauka ka kai tunda ba mamaki kai wanda za ka ɗauka kai wajen kai a zahiri ne kake ganin shi fakiri amma kuma batini ba fakiri bane amma imami adili a matsayin shi na majmu'a ne dole duk wani fakiri wata kila ma akwai da yawa wanda sun kakkawa kukan su cewa da Allah in an fidda shi da kai a taimaka musu to in an kai an tara sai kuma a duba a ga su waye fakirai sun sai a yi ne rarraba musu to mustahabi ne in ji akwai imami adili wanda ka san sun gyara suke bayarwa wanda ya dace mustahabi ne shi kai karka raba da kanka wa adam ziyadatin kuma mustahabi ne rashin tsari akan ainihin sa'i mun ce sa'i mujallabi hudu ko to kar mutum yayi ainihin shishigi ya ce shi an zo aunawa bayan ka auna mujallabi hudu ka ce ka kara rabin mudu ko ka kara mudu guda ba a kan haka inda shari'a ta haddace kai ma ka tsaya iya inda shari'a ta kayyade wa ikrajul musafiri haka nan musabi ne fitarwar matafiyi ko da ya san ana mar a garin su yanzu misali lokacin da kai ya same ka kana wani gari amma a al'ada ka san cewa a gida ana lissafi a cire ma to duk da haka kai ma musabi ne ka cire saboda me saboda ba mamaki kasancewa ba sa nan an manta da kai ko a kuskure ko a zo lissafi ba tuna da kai ba dalilin wannan kai ma mustahabi ne ka cire tunda ba ce dan ka cire bayan an cire ma laifi ne ba wajaza ikraju alihi anhu ya halatta fitarwan iyalan mutum anhu a maimakon shi ko baya nan yanzu misali lokacin fita kai yayi ya halatta a gida a cire wa ainihin mutanen gidan da wanda yake gari da wanda baya gari gaba ɗaya a cire musu ya halatta. To, yanzu a nan me yasa ya ce mana ya halatta nan? Saboda in kun lura akwai wani ainihin sharaɗi da aka bari na ibada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu niyya. Tun wani aikin ibada niyya yake tabbatar da shi. Zakkan da kai ai ibada ne na sadaka ko? to kuma shi duk mutumin da zai fi da kai din lokacin da zai fi da kai din in ba shi zai wani ne zai margina niyyarsa kaga bai yi niyya ba to in mun dubi zahirin wannan innamal a'mal bin niyyat sai mu ce in wani yayi wa wani ba ta yi ba to shine sai istidraki yace ya halatta iyalan mutum su cire mar ko da bai da sani sai malamai suka ce ina niyyar sai suka ce niyyar shine ta biyu in ma in dama ya yi wasiya ya ce ku cire min da kai ko bana nan to wannan faɗan shi ne niyyar ko kuma al'ada ya gudana dama ana yi a gida to wannan ko baka sani ba ka ma wannan al'adar da ya gudana din shi ne a maimakon niyyarka to a nan aka sama wanda aka war da kai baya nan a nan aka sama mar mafita na ingancin da kai shi shine wajaza ikraju ahdi anhu wa dafu sa'in bi masakina kuma ya halatta a bada ainihin sa'i ɗaya shiga miskinai miskinai ne ke yawa sun zo sun taru a gidan shari'a su jami kowa ya kawo kokon baran shi yana nufin an ka an tara a taimaka mar sai zo miskinan wajen mutum ɗari ne kuma fizdakan nan da aka kawo na mutum ashirin da biyar ne kaga mutum ashirin da biyar kowa ka bayi sa'i ɗaya sai kaga biya ba za su samu ba sai a ce yanzu abin da za a yi kowa a bashi mutu ɗaya sai a samu miskinai hudu sai a haɗa su a kan sa'i ɗaya mu tafi da kan mutum ɗaya ko a bashi mudu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kaga kowa sai sawa kaga wajen buɗa to wannan sa'in bi mataki na kenan ba ka ba da kowane sa'i ɗaya ga miskinai da yawa ba dole kowane mutum ɗaya sai ka bashi shi da kai cikakke na mutum ɗaya ba wa asu in liwahidin kuma ya halatta ka haɗa sa'o'i kamar da kan mutum goma ko mutum ashirin liwahidin ka ba mutum ke yayi matukar in dai mutumin ahalin ka ba shi wannan zakan da kan ne shi kenan dan ka na mutane da ka ba mutum da da kan ka yayi wa min qutihi ajran haka ko adwan ne wa min qutihi adwan haka nan ya halatta mutum ya yi da kai daga abincin shi wanda yake mafi kaskanci daga abincin kare shi yana abuja ne a zaune misali a garin abuja abin da aka fi shi shekafar masu hore sai kuskus sai makaroni sai kaza sai kaza sai kalli ne kaga gidan da za a tuka ainihin gero ko dawa a abuja misali ba sai zama shi kuma a garin abuja yake a zaune amma shi a matsayinsa garin kwaki ne iya abin da zai iya ci kaga abincin shi aduwan ne daga abincin mutanen garin to tun da ne wannan shi ne abincin shi duk da abincin nashi bai zamo agilab ba aduwan ne daga abincin mutanen garin in ya cire daga wannan abin da Allah ya bashi din ya ba da fidda kai da kan fidda kan shi yayi ba za ka ai Abuja kuku ya ke shigo da kuku za ka nemo ko shinkafa wuri ko kaza ba a shi ya abin da Allah ya hore masa kun gani min kuti aduwan sai ya ce amma illa li shukin sai dai idan yana ci wannan kaskantaccen don yi wa kan shi koro ne yi wa kai koro ɗin misali matsayin shi ya kai ya yi da wannan shinkafar saboda yana sana'a yana jan tazi ko yana je abin da zai iya yin zakkanci da kai ɗin da wannan abinci mai tsadan sai dai amma shi ma abinci ne a hannun yake ci me yasa yake cin yaran ya kace saboda koro ne dan ya sa wani aure ne a garin su hanke ya ta jiji ya ji ya ta tsaraga to wannan kudin yake hadawa baya da ya ta kudin shi shi yasa yanzu garin kwaki ma yake ci kaga yanzu cin garin kwakin nan koro ne yasa yake ci ba dan bai da shi bane to yanzu ba za mu ana cin garin kwaki ba ma zo da kai dole yi da wanda ake ci a gari mun gane wannan shine billahi shukr wa israfu qawluhu bi kal yawmayni haka nan ya da sauki ya fidda zakkan da kai kafin ranar idi da kaman kwana biyu malamai suka ce wannan tashi ya shiga da kaman kwana uku ma saura sallah da kwana biyu ko kwana uku ya halatta ka je ka sayi ainihin abin da za ka yi fidda kai ka zo ka auna ka cire ya halatta to sai dai wajen halarcin wahal mutlaqan shin ya halatta da ke ba ƙayyadewa cewa za ka iya cirewa yanzu saura kwana biyu ka ba wa fakirin shi kenan zakanci da jinka ya fita? Auli mufarrikin ko kuma a'a ya halatta ka kiran amma in akwai wani wanda yake karawa ya raba kamar imamul adil kamar yanzu misali a ce a zawiya an sa ainihin masu karfan zakanci da kai na zawiya wanda za su tara su cire ba ta cirewa sai ranar sallah to yanzu saura kwana biyu ya dace ka auna ka kai in ka kai ka bayar shi kenan sai ka ga ka ta ba imamul adil lokacin ya yi cire to wannan ake nufi ko kuma mutlakan ake nufi shine ka wulani wasu malamai suka ce in ka ce ka ba fakirin ma yayi wasu suka ce in dai ka cire kafin lokacin sai dai ka kai wa wanda zai raba in ka baki shi in lokacin yayi sai ya raba shi ne wannan tawila ne kun gane wala tasqutu bi mudi zamaniha zakan da kai ba ta faduwa kan mutum don wucewar lokacin ta yanzu misali mutum ya tabbatar da lokacin yana garin su duk shekara akwai sunaye a list wanda listin ma ke ɗaukowa zuwa ajiye a ɗaukowa tun a zazzage sai an duba wane sai a cire mar wane sai a cire mar wane sai a cire mar ya saba ka kawai sai ya baro garin da ya baro garin ya zo mai duguri na wajen shekaran shi ashirin kawai ya kashe jiki ana min a gida wallahi shi shekara wani ka fita wallahi ana mana a gida kawai da ya je gidan sai ya ce ina ai tun da alaji ya rasu abin ya canza yanzu wane da shi da ƴaƴan sai ce wane da kankan filin din sai kai ma babu jinta yanzu yana ma amfani da wannan listin kaga shekara ashirin ba ka yi fice kai mutu duk ana jin ka dole ke kai ba za a ce in lokacin shi ya wuce shi kenan ya faɗi a kansa ba shine wala tasqudu bi mubiyi zamaniha zakkan da kai ba ta faduwa a kan mutum saboda wucewar lokacin ta ko lokaci ya wuce in dai baka yi ba ana jin ka dole ke kai wa innama kawai turkowu ana ba da zakanci da kai ne da gurrin ga daban da bawa duk wanda ya bawa bawa fitakai fitakan shi bai yi ba sannan musulmin ana ba wa musulmi ne ban da kafin fakirin ana ba wa fakiri ne mabukaci wanda bai da abincin shekara ban da mawadaci in ka ɗauka ka ba wa mawadaci sai mu ce fitakan ka bai yi ba ko shi ya maka zumuncin ashirin na watan ka gaba ɗaya. Wasu limamin ashirin ne suke ba imamun ashen ba hana ka bashi ba amma bai tabbata fakiri ne in fakiri ne za ka bashi in ba fakiri ba ne ka nemi fakiri sai kuma liman an kama ka sun kai wa fakiri ba ne tsara ta